من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu ƙara shadda da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamun shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da biko? Muna biko uku, bi ga watan safar, hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas, wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda kai ce ana faru mu daga cikin wannan masallaci na cike tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulus sunna na imamu ahli sunnati wal jama'a shine Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi wanda taken karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da munafici biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatu suka su zama na salatirar mu duniya da lahira Allah ko muke roƙo ya tsare mu daga sharar halittu baki ɗaya. Wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na usulul sunna. Littafi wanda yake muna bayanin a filin ahli sunna wal jama'a tun zamanin sahabbai abinda sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi da shi. wanda kan kumanta mun shiga cikin wannan littafi ga dangana bayan malam ya ce abinda ake ce ma addini a wurin su shine riko da abinda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke akan shi yace wal ibtida'u bihi da kuma koyi da su yake cewa wa tarkul bid'ati da barin bid'a yace wa kullu wa kullu bid'atin fa hiya dalala saboda dukkanin bid'a fata ce yace wa tankul khusumat wal yunus ma ashabul ahwa da barin jayayya da kuma barin zama tare da yan bid'a da sauransu sai ce abinda ake ce ma addini a wurin mu shine ai asa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sunnatu tufassiru alquran haka mu addini a wurin mu shine hadisan manzon Allah suna fassara mana alqur'ani yace wasiya da la'ila da Qur'ani bal su ne ma suke bayana abin da Al-Qur'ani ya zo da su malam yace walaita fi sunnat qiyasun ai a cikin addinin mu babu ra'ayi muna fahimta biyayya kawai ake yi dangance da nassin Al-Qur'ani da na hadisi yace wala tudrabul hal amsalu kuma ba abu da misalai kun gane ha ba ka kawo wani reshen su in ka ko wani annalin su in ka gama shi da wani hadisi ko ayar qur'ani da ka gama su haka to ka gama kanka da Allah kan kenan kun gane sai ke cewa wala tudraku bil uquli wala al ahawa haka ba za a sa hankali gaba ba ko kuma sare wurin fahimta addini a'a kaka ce a hankalci ta ya za a cewa kaza a hankali ya yi kaɗan muna fahimta a imani ake sannan ba a sa san rai gaba Allah ya tsare mu mala yace inna ma huwa ittiba'u wa tarkul hawa kawai abinda ake bukata in dai ke musulmi ne ka bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ka bar san rai sai yake cewa eh السنة السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة yace yana da ke cikin abin da babu makawa in dai kana son ka zama musulmi a hannun sunna to sai ka yi imani da su gaba daya mun gane in ka bar sai daga cikin su malam yace lam yaqbalha baka amshe shi ba baka yarda da shi ba wa lam yu'min biha wa lam yu'min biha kuma baka yi imani da shi yace lam yakun min aliha to ba ka daga cikin ahalin sunna sai ma na shiga mana karatu na farko sai ce al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi yana daga cikin aqida ahalin sunna shine imani da kaddara wanda mun zo mu bayani ne da ake ce makaddara wanda yana daga cikin abin da al'umma da yawa yanzu suka jahilta ko kuma al'umma da yawa suka kasa mun gane sai abu ya samu mutum sai da yana cewa inda na sani inda an yi kaza ai da an yi kaza annabi da ya hana wannan take ce lau kaza lau fa'ala kaza a'a duka manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai dai kai kokari kawai ka abin da zai amfane ka muna fahimta duk abin da ya samu gaban ka ce kaddara Allah wa ma sha Allah ya kaddara kuma abin da Allah ya so shi ke faruwa ba abin da ya so ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kanshi Allah ya ce وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين abinda kuka so hawo ba shi zai hawo ba sai abinda Allah yake kuma kai baka isa ka gudanar da wani abu a wannan rayuwar ba tare da izinin Allah ba ko yarda shi muna fahimta to a ce da kai babu mulkin koyi a hannunka kawai dai Allah ya tilasta ma bin shi kenan dan haka kai iya kokarin ka ga ya zaka yi ka ba Allah duk abin da ka gani ya kubuce muka so ka san ba rabon ka bane duk abin da ka ga kuma ka same shi to wallahi babu wanda ya isa ya hana ka same shi kai na mahaukaci ba uban da ya isa ya hana ka samu abin da Allah ya rubuta rabon kai ai haka annabi ya ce ma ibn Abbas yana yaro karami ko yace ka sani duk al'ummar duniya su taru su ce sai sun an hanar da ke wani abu yace wallahi ba su isa su an hanar da ke da komi ba sai abin da daman Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan abin rabon ka ne yake da duk al'ummar duniya su taru su ce sai sun cutar da kai da wani abu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ce yaro ka kwantar da hankalinka wallahi ba sai ka cutar da kai da koyi ba sai abin da daman Allah ya riga ya rubuta zai sami kai sai an gama rubuta to kuwa yana daga cikin aqida ahlus sunna shine imani da kaddara wanda mun zo mun yi bayani kusan wannan darasin mun karar da shi ka abin da ya shafi imani da kaddara wanda ya imani da kaddara za ka samu yana rayuwa ne mai daɗi me rayuwa mai daɗi to shi ya san duk abin da ya yi ƙoƙari in ya gaba ya faru ba to ya san shi daman ba mai tabbatarwa ba ne Mene ne karin magana na na bature cewa idan kurkos ko jeji ko kai kai kai proposal kake ko to wace tabbatarwa to shikenan kawai kai ne kai iya na kai muna fahimta shi ma ne yake tsara gaba ta gaba yake muna bayani alqur'anu kalamul lahi wa laysa bi makhluq shi alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta ba mun zo mu bayani dalilai na alqur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai wanda suke tabbatar da cewa alqur'ani lalle magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta ba mala yace qur'ani samsan ba halitta bane ba kuma kakkai ji nauyi kakkai kasa ci inda ka tsinci kanka ce alqur'ani magana Allah ne ba halitta Allah subhanahu wa ta'ala bane ba muna fahimta ko to ina yi kan wannan gaba ce muka tsaya kan abin da ya shahi kan abin da ya shahi karatu wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi al-imanu bi ru'yati yawm al-qiyamah shine imani da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin al-qiyama mun gane to malam yake cewa wal imanu bi ru'yati yawm al-qiyamati kama ruya 'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake min al-ahadith min al-ahadith الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه فإنه معصور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح ما له سوى والإيمان برؤية برؤية يوم القيامة dangance da abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama malam yake kamar ruya kamar yadda aka rawaito عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah shi ya da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi min al na daga hadisai a sahiha wanda suke inganta su yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzon Allah shi ya da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qadara rabbahu haƙiƙa ya ga ubangiji shi yace fa innahu ma'thurun sabida wannan hatsari ne tabbatacce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah shi da da amincin Allah ku da tabbata a gare shi malai yace rawahu qatada an an ikrima eh sai kuma an ibn abbas kenan imam abu qatada ya rawaito shi daga ikrima shi kuma ikrima ya rawaito daga wa abdullahi ibn abbas yake kuma haka rawawul hakim rawawul hakim bin abban al-ikrama al-ikrama shi ma an ibn abbas kare shi ma hakim ya rawaito daga ikrima hallo ikrima inda shi ne rawun da ya rawaito daga wa daga ibn abbas ma da yake warwahu ali bin zaid an yusuf bin mihran an ibn abbas kare ga wani hanya wanda ya saba mu can gaba da shi kuma wa ali bin zaid ya rawaito daga yusuf bin mihran shi kuma yusuf bin mihran ya rawaito daga wa daga ibn abbas ba da yake wani hadithu indana ai wannan hadisan da suka rawaito mu a wurin mu yace ala zahiri kama jaa annabi sallallahu alaihi wa sallam ai yana nan a zahirin shi mun gane kamar yadda yazo daga manzon Allah shi da abincin Allah su kara tabbata a gare shi ma da yake wal kalamu fi kuma yin magana akan wannan bid'atun bid'a ce me ake so shi mala yake walakin nu'minu bihi za mu yi imani da shi idan ba a magana ko tarayya kan wannan lamarin abin da ake bukata ka yi imani mala yake kama ja'a ala zahirihi wa la nunazu fihi ahadan mala yake kamar yadda ya zo akan zahirin hadisin saboda haka ba mu jayayya da kowa akan wannan lamarin kenan in ka yi imani ka yi imani in baka yi imani ba ya rage naka yanzu abin da nake tambaya a nan ana ganin Allah duniya ne ba a ganin shi nesa annabi Musa ya nemi ga Allah Allah ya ce ba a ganin shi ba to to yanzu ga an ruwaito daga Ibn Abbas wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to a ina ne shi kenan bai ji ba amma ko daga cikin sufaye irin shehu nan na nan ɗariko su a wurin su gana ala a duniya ai ba na abu ne ba irin su hallaji irin su ibn arabi za ka yi suna cewa ma kai su ibn arabi ya sha cewa kai shi shi ne allan ma irin sa Allah ke ji suna irin sai mula arabu ke suna al'abdu rabu wa rabu abdu yake cewa kai shi cewa yi cewa yumkin yana yiwa ayyuran la fi kulli shay ana iya maganin Allah a cikin koyi shi wani azama daga cikin su wace ce ya ga Allah ido da ido Allah ya ce ma Allah kai kai waye Allah ya ce mishi ni ne ni ne kai ai kun san duk suna da awa wucin su suna da awa allan taka ko masu aqida na abin da ya shafi wahdatul wujud shine kowa Allah ko ni Allah hmm wanda yana daga cikin miyagun aqidu wanda ba su so ana bayyanawa aqidu wanda suke na ni aqidu wanda suke na na kafurci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu kenan ɗan uwa magana ingantacciya shi ne ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya kamar yadda malam yake annabi Musa ya nemi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mishi lan tarani ko a'a ba za a gani shi ba muna fahimta to amma wannan za mu zauwa mu je dangance da wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda dangance da abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shakarami sai ke cewa wannan mas'ala ce wanda take da wani dan sabani cewa shin manzo Allah subhanahu ya ga ubangiji shi lokacin da ya isra'i ko ko bai gan shi ba to mutane suna ta maganganun dangance da wannan hadisi na ibn abbas allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda shi ne ma ya kawo wata magana ta ibn taymiya wanda karshen dai magana abin da take nunawa shine lallai ba a wani ba a ganin allah subhanahu wa ta'ala hatta shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya shi ya wa sahih kama ya kula ibn shakaran ya ce wa sahih kama ya kula ibn taymiya magana ingantacciya ita ce maganar da ibn taymiya yake cewa lam yujid fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna muhammad ra'a rabbi yace abin bai tabbata ba a cikin alqur'ani haka bai tabbata ba a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa shi manzon Allah ya ga Allah da idan shi mun gane ko yace kalamu ibn abbas mawqufun wa muqayyidun fi nafsi waqt sun za mu zo mu yi bayanin abin da yake cikin sharar sunna sai ke cewa yana nufin muqayyad kuma ya na wani lokaci ganin yake cewa taqayyud bin nusus allati waradat muqayyadatan take a sauke dai nasoshin da suka zo suna bayanin tafi suna kayyade wani gani ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma ubangiji shi malamin ce sune ingantacce وفي صحيح مسلم عن صحيح مسلم أنه رأى ربه بفؤاده مرتين لكي من الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى جنين ذي كما قال الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى من قال da kuma akwai hadisin Aisha hallau wanda aka tambaye ta tace kai duk wanda ya ba ku labarin abubuwa guda uku ku sani ya shirya ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya wanda take ƙarya mai girma daga ciki sai tace duk wanda yake muku manzon Allah ya ga Allah mun gane ha hadisi masu duk wanda yake muku manzon Allah ya ga ya ga Allah to ya shirya muku ƙarya wanda take mai girma manzon Allah bai ga Allah ba haske ya gani nan wurin shi yasa malumai suka ce ganin da ibnu abbas yake magana ana magana gani ne na zuci to su kuma annabawa mahaukaiyar su dukkanin su gaskiya ne amma a duniya ba wani da zai ce ma shi ya ga Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba duk da akwai hadisin fatada wanda an tambayi cewa annabi sallallahu ya ga Allah ya ce annabi sallallahu ya ce haske ne ya gani bai ga Allah subhanahu ta'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ya datar da mu kenan za mu zo mu yi bayani dangance ga ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin tabbatuwar ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ina a ranar lahira daman dai ma haɗu kan cewa ba a ganin Allah a duniya to a ranar lahira ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala amman gani shi ne ganin da masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta amma wanda ba su yi imani ba suna ganin Allah me dalili ah wace ayat suratul qiyama wujuhun yawma idin nazira ai tana ita tana tabbatar da cewa wasu huskoki ranan nan suna cike da annashuwa da jin daɗi saboda za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala ayat da take cewa lallai mutanen banza ba za su ga Allah ba ita ce ta cikin sauran mutaffifin a wace aya ce da jiwa so da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakfurun sai ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama hajjubun a ranan nan ana musu shamunci ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala me za a mutu kuma innahum da samun jahi wannan aya ita ce take tabbatar da cewa kahurai da fasikai duk wanda za su tayi wuta a ranar munafikai ba su ganin Allah subhanahu wa ta'ala yasa imamu sa'adi karshen wannan aya da yazo wujuhul yawma idin nazira ila rabbiha nazira sai yace ayyan zuruna ila rabbihim hasi maratihim yace ai masu imani tabbas za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama gwalgwadon darajar mun gani ai aljanna mataki mataki ne ko ko duka mataki guda ne aljanna a daban-daban ne wace ce tsaye kowace ita ce firdausi shi yasa manzo Allah ce in kun tashi roƙo Allah ku roƙe shi ne firdausi amma sai mutane wannan zamanin cewa suke su dai aljanna ko ya take ne sun dan same ta sani da ni su da kansu sun san ba su kama hanyar neman ta ba sai yan kaɗan daga shi ko to kai ma yanzu in ana karanta ma yan da sahabban nan suka yi kokari suka dage wurin karantar da addini wurin karatun addini kai dai ka san da a ce wannan al'ummar su ne aka bar mu nauyin isar da wannan addini ai ka san da yana cikin matsala eh yana cikin matsala amma sahabbai fa su rike abin da gaske shi yasa Allah ya ce dukkanin su ya ba su aljanna Allahu akbar dukkan layin da suka yi Allah ya ce ya yayi saboda ni su ne kadai malam suka jure duk wani abu da ka sani kan lamarin wannan addini sun rabu da kowa nasu mutum zai fito yaƙi tare da baban shi tana ji baban shi na can shi yana nan ya fito kuma a gwamza dai yanzu ba magana ana magana uba da ɗa ba ne ana magana ne ana magana musulunci da kahunci mun kuma yanzu da muna yake da mai mai zuciyoyin mu wani ma sai ka yana da musulmin da kiristocin ba san wace kan daidai ba kai ne baka sani ba a tabbas mu mun san wake kan daidai ko kuma ba ku sani ba ba to wanda ke shakka can Allah raka sake gona amma mu muna da yakini muna da tabbas cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shine kadai daidai duk wani da ke wani addini a wannan zamanin bayan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kan fata yake matakar bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba muna fahimta to kowa zai ga Allah subhanahu wa ta'ala Imam Sa'id yace gulgudan martaba shi gulgudan matsayin da ke gare shi a aljanna mun gane kare da kanka ka san su Abubakar su Umar ai suna sahun gaba ko suna gaba gaba dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike Abubakar yace da ana zuwa da aboki lahira yace Abubakar zana ta da kai saboda daraja ta kai daraja an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk duniya kafwa ta hito yace Abubakar cikin mata kuma yake biya abubakar a shi ne Allah da kanshi yake yana gaidawa a shi ne Allah yake cewa inda kulli sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sahibihi wa in sahibi shi na abubakar annabi yake ce da akwai ma annabi bayan shi abubakar shi ya sa malumai sun haɗu kan cewa duk sahabbai kana iya tabawa amma kallon mutumin banza amma kana taba abubakar kayi ka kaho ta ka sauka kan layi hmm manya kenan malami shi fa abubakar a yi ma na maluman sira su ce cikin mata wanda ya rage musulun takalmi ya cikin maza abubakar kai yanzu kaddara izalar nan da ta shigo a ce duk garinku kai ne na farko da ka fara binta tun tana zahi zahi ya ka gani a to balle lokacin da addini yana bako musuluncin baki daya ana kallon addini yaran ya marasa kunya haka ake ce ma ai abu talib kai yanzu za ka bar addinin uwaye da kakanni mu tun da muka tasowa mun ga ana goyi ba shi ke sai yanzu ka zai yaran ga yan layin da kake ɗarma haka bari wani mutumin banza ne ya ce ai duk izala ta lalata mutane ya ake ce malam maza sun koma kamar kamewa kamar ka bushe daga an samu a sai da shiga dashen namiji a ka zanna can maza duk da marugare ba Allah ta tare da sabida mugun jahilcin da al'ummar mu ta tsinci kai zaka samu limamu yana tsubu zaka samu dambori yana sallah za ka samu duk wani mai wani tarkace yana sallah da mun ka je ka ga sallah yare suke yin ta a lokacin da sunna ta zo ana ta kallon wani sabon abu ne wani bakwa abu ne har yanzu akwai wanda suna nan sun rike kan abin da uwaye da kakanni suke kai Allah ya ce to wai ko da uwaye da kakanni akan bata suke sai ka bi su a in babanka barawo ne kai sai ka zama barawo in baban ka dan tasha ne sai ka zama da dan tasha in abun in abin da uwaye da kakanni suke akan shi ne zamu tsayawa akwai wanda kakanni shi suke da lisan ko da tura ko masa ba sai ku tsaya can ba ku duk ku koma gona ko kowa ya tsaya garin da aka bar mishi gidansu in kiwo kuke ku bi daji ku yi tai a mutane suna karɓar ziyara ta kowane bangare banda bangare addini yaya da yanzu in ka zo ka gyara mai ka ce ai ga wani takin zamani kalli su da kansu takin zamani ne ke cewa ko a kuma sai a karɓar shi ko amma in dai gaskiya ta hito da wurin wanda suke kallon nan zamani ne ba ka kai ku an shi ta to haka kuma akwai wanda su ba abin da suka ba gaba sai zagin wannan sahabba shekarar jiya muke jin malam umar shehu yana ba da labari da suka yi ta'aziyya na malam umar sani shiya da aka kashe ta sokoto yace suna matasa da suka je wajen ta'aziyar nan an ga matasa sun zo sai wallafi da yake cewa yaran nan tun da suna kan wannan tafarki na sunna a yace bari a ƙara bari mu a ba ku wani labari ku don ku ƙara riƙe wannan addinin da gaskiya in sunna kake kai ta da gaske kamar ka gane addinin shi'a da addinin tijaniya da addinin kalakatu dukkanin su ba addinai bane ba wanda Allah ya yarda dan dukkanin su kowane addini ne mai cin gishin kanshi tijaniya addini ne mai zaman kanshi shi'a addini ne mai zaman kanta wannan yan kalakatu addini ne mai zaman kansu ba ka ga kwanan nan ba shugaban su wani form ya daga ko ba ku ganshi ba wata fish ke da kwayin ka zo musulunta za a cika ma balle san nawa kake bada ba kan musulunci shi ne wani yake to mu wakilin arna yana iya musuluntar da arna ne dan shi a su a wurin su sun ce wannan qur'ani ka tarbai kyan kursan da ke ciki duk ƙarya ne shi wannan qur'ani da ake karanta yanzu sai ya ce ma lattijan guda ba su labarin lattijan sai ya dan bakare ce ka san ban san ina da yin wannan magana ya ce ka yi haƙuri ka ba su labari saboda yara ne matasa su ƙara kama sunan nan da gaske ya ce shi ɗan shi'a ne ya ce shi ɗan shi'a ne ya ce zai tafiya aikin hajji sai malamin shi na shi aiki mishi bayan ya gama dawafi kahin ne na filan da raka a biyu shi ne magumaka guda biyu kun san su a yi gumaka abubakar da umar ya ce gama dawafin kahin ne na filan da sai yi wani kasara ya kama shi sai kwana ya ce kawai sai a kwancin nan da ya sai mahulki ga manzo Allah sallallahu alaihi wani mutum ya zo mai mutane guda biyu sun zo mai da siffa ta kamala sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka tashi kai ka cika umarnin da aka yi ba sai ce bin iyawa sai ce mishi to shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake wannan kuma da kake gani Abubakar Allahu akbar hala Abubakar ai ba zuciyar da take kin abubakar ta ce rana san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ita shi sa ana daga cikin cutar da ake yi ma al'umma wannan zamanin aka hana su sanin waye sahabbai dan yanzu wani kuma jiyar idan da ake yadda ya sa ido kowane gari kowace ke yi ya san duk yayin da ta zo kuma yana abu da labarin ke yi kaza da yar jikar insuwa ne kaza ne wancan dan kulub kaza ne dan duka yana da labari amma sai ka samu abin Allah wadai abin takaici abin bakin ciki mala yana da sisiyan ta kai bakwai shirya a jini kai yanzu kana da sisiyan a jami'a ka ta ka ba kallon balo me na ka ciki wani na gaya wata da shi na ce kai ka tsaya kana wasa da addini kan kufji mon kuf jika ji kuf ce ha wata ƴan sakarar roba ce wata ƴan sakarar kwalba ce ta zinariya ba shi ba ne ba ne ƙarya ba ce ba ce zinariya ce ba za ka tsayawa ƙarshe dai in aka ce ubanka bai sa'anci ba uwarka ba ta sa'anci ba duk al'ummar garin kuma ba su sa'anci ba kai kana nan kana ta ihu wai ko ba haka rafa ne ba haka rinka batawa da wani dan uwanka sai ce to na rance da girman Allah duk al'ummar duniya su taro ba kun ji mana ba duk al'ummar ta duniya kaf su taro ce wallahi ko sai su cinye nama kun ba gaban Allah ranar tashin alkiyama haka za ka samu wani musulmi bai da nutsuwa ana sallah ya zo ya kalli kuma limon ko ba haka nan bane ba bai ta abinci shi sun duniya kenan ai a sa baka ji daɗin duniya ba kuma lahira ka sha tashi ko to malam an yaƙe mu an yaƙe mu san ta ji malam ɗiyan musulmi ne gaba gaba wani sake shi ma za ka ga wani kana kallon yanzu sufa addini ka gan shi ya zo yana kai tsaye ne kai tsaye wannan wurin ba ka gudu wani bala'i ya zo ya haɗa da kai a yana da mai cikin illoli da ke da kwai kan kallon balo wata rana insha Allah ta'ala za mu akwai wani muhadara da nake shi akan illolin kallon filis da kuma illolin kallon balo to daga cikin illoli da ke da kwai kallon balo shine tana raba ka da aqida na alwala wal bara tana hana ka kyaman wanda ba musulmi ba muna fahimta sannan tana sa ma kyamar dan uwanka musulmi sani da ba ra'ayin ku guda ba daga cikin illolin kallon balo akwai cin amana Allah akwai cin amana kai karan kanka saboda ka ci amana Allah abin da ya turo ka ba shi kai ba ka ci amanar kanka idanun nan da Allah ya baka ka je ka sarrafar da su ba inda ya dace ba lokacin nan da Allah ya baka ya rantsuwa da shi da muhimmancin shi da darajar shi ka zo ka sa shi ba inda ya dace ba Allah ya ce kai sama sammai da kasai don halice su saboda wasa ba a sannan akwai bitince ma Allah Allah ya yi ma ni'ima na hankali kai yanzu da mahukunci ne ka tsaya ta kalli ba nan yanzu wannan hankalin da Allah ya ma shi ne kake bada shi nan Allah mun je mun yi kai yadda za ka yi a sannan akwai cin amana iyayenka don uwayenka ba su dora ta kan wannan tarbiyyar ba ka bijire musu ina muku a gurguje ne sannan akwai cin amanan mala'ikun Allah wanda Allah ya wakilta ma tattare da kai za su ce wani duk abinda idan mu bai sanya gani ka kai mu mun kalli tsare shi duk abinda kunna mu bai san shi ihu da ashariya wani ka kai mu mun ji wani duk inda kawai mu ba ta san taka ka kai mu mun taka sai ka zo mutuwa za su ma bayanin nan yace to muna ma kaiwa da Allah wajen abuta da kai sannan yana daga cikin illar kallon balo akwai almubazzaranci bayan na lokaci da kai a sannan akwai almubazzaranci na kuɗi na farko in tele ce ba dariya ake mata ta kawo ba da wuta take aiki ko a sannan importable ne kuɗi ka sa ka sai shi sannan da connection za su kalla wannan bana haka ne ha kaga almubazzaranci kake wataƙila masallacin ku yana buƙatar tabarma wataƙila mammaka tana buƙatar tana buƙatar ka tura mata maka reji baka tura mata ba amma ka zo ka sa dan ka kalli wasu kattun banza kattun wuri ko da ko musulmai ne ha kaga shi kuma innal mubazzirina kanu إخوان الشياطين وكان شيطان ربه كفورا sannan daga cikin illa kallon balo shine tana sa ma soyayya wanda Allah ya ce ka asu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya mala illoli ne sun kusa guda sattu a babbar illar kallon balo shine annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abinda mutum ya rayu akan shi akan shi zai mutu ba mamaki ka zo mutuwa kana Messi Messi ko Cristiano Ronaldo kwarin da gaske nawa aka samu sun nawa ma aka samu su mutu wurin kallon bana nawa aka samu wani ya kashe wani wurin kallon bana sannan babba a sada da ta yi kowace haƙƙin kaso wani ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kai in ba kai kake so kai mutunan tulada a alalan ya kun su a wallahi wannan wannan kaɗan daga cikin illa da ke da kai kan kallon balo sannan illa kallon balo daga cikin ku hallau shi ne yana koya ma shashen shi da shiri ta to kai yanzu kai da ka tsaya ka bata lokacin ka kan wannan to me zai hana ka bata lokaci kai amma ta ko kan gulman mutane ko kan kiɗe-kiɗe da wake-wake zai komo ya kashe ma zuciya ga baki ɗaya duk wani umarni na Allah kana kallon haka ne kawai tunda ya ce kakka su wanda ba musulmi ba ka so ya ce kakka yi wasa da lokaci ka zo ka yi wasa da shi ya ce kakka yi dan uwanka musulmi ka ƙi shi saboda kula bai ku ba guda ba kana san wani wanda bai ma san da kai ba ba haushe ce san masu wani ƙoshin wahala na haula jinta jiha kuma haka haka jiya daga cikin mu suke wani ma karshe saboda ya kowa tsayiran shi ke kaji baban shi ya sa mishi abubakar a ciki to shi bai san daraja abubakar ba darajar ne shi ya sani ko ba haka mutum kaji a no in kana ma mai abubakar yana kaji Allah wannan suna da ko a da yake ba karatu muke kai illolin karar da muka zo kai illolin kallon balan ina tsoron ku tashi kuma rabi kaɗai ko illolin kallon filim da ke yi Bai kam ko ce da ya san musulmi jiha amma kuma haka ake ko? Haka za ka gani. Allah ya shirya da mu mala, wallahi asara ce babba wadda take ba karama ba. To amma in ka lura an ci matasan mu da yaki. Wai cire ma manufa na addini a duniyan can kawai in ka kalli ba duniyan ribarka. a duniya kawai zai yi baka kai da ka kalli balo ku gaya mana riba biyu ko uku da ake samu na hankali ba nan dai na sa akwai masu kallon a nishadi ranar da kuka ci ko a wani na jina tsawai shi in ma mutum bai kallon balo bai iya alma mai biye shi kuwa a gidansa sun ce ai ba mai hakuri irin mai kallon balo shi zai je biya kuɗi kuma a ce kuma gobe ana yi da a tsara da yan sauran ya mana wai sai kai wani ya ci cin tofa ka ma san shi ke nan eh Allah wadannan haka ya lalace ku ga mani wani daɗi ke da kwai na kallon balo me ake samu riba a bai yi ba a akwai kawai kama suna him na da ai dai na san koda da wanda ya su bane akwai a ka je cikin limaman ba akwai tsohon aska to shi ke nan bari mu ci gaba dawo karatu tun da a an ce kun ci gaya muna almuhim sai ce yanzu a cikin kwanan nan da ya mahaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shi wannan Abubakar ne da yake yayi aikin da malamin wancan nashi umarce shi ha ya kasa sai yake juya bayan ka ko da ya juya yake sai ga wancan malamin na ne na shi a yake ci da wuta yace daga nan sai ya zabara a yace lokacin ba sabila balle ya kira yana zauwa kuma aka ce mai wannan ya mutu sai daga lokacin ya bar tafi ai kun ji profesa Dawud Ujobi ko yace yayi addinin kiristanci yayi addinin tsahi yace yayi addinin tijaniya kuma yayi musulunci kamar yadda na shari'a muku a tijaniya har yanzu ana wahayi wahayi da bai yanke ba har yanzu wani shehu daga lahira zai iya ba da wani wuri da ya ce a yi Allah Allah Allah ka kire da mu to kun ga al-muhim suka ce ai yanzuruna ila rabbihim ala hasbi maratibi shine masu imani suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashi alkiyama gwalgwadon martabar su gwalgwadon darajar su ko ai ko annabawa Allah ya ce wasu sun yi wasu ko ha sai ke cewa wa minhum ai man yanzuruhu kulli kullu yawmin bukratan wa ashiya daga cikin amma su imani akwai wanda suke kallon Allah subhanahu wa ta'ala ko yaushe tare da marici wa minhum man yanzuruhu kull juma'ati ma san wajida da gaskiya akwai wanda kuma suke kallon Allah subhanahu wa ta'ala ranar juma'a kadai muna fahimta magana tashi tana da tsaho mun yanke ne iya nai kenan kun ga wannan ya tabbatar da cewa ana ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi laysa kamithlihi shay'un wanda kuma babu wani abu da ya kamance kimiya da Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Qurtubi yake cewa ay wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira yake cewa ai ila rabbiha ai ila malikiha wa khaliqiha ai mumini ran mumini yana duba yana kallo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine mai cikakken mulki shi kuma shine mahalicin shi yace nazira kuma yace ai tanzuru ila rabbiha shine mutum yana kallon Allah subhanahu wataala da idan shi wanda yake kan shi yake cewa ala hada jamhur ulama akan wannan da yawa daga cikin malumai suka tafi yace akwai hadisin sahih wanda Imam Muslim ya rawaito wanda Ibn Umar yake cewa da yazo hadin Allah subhanahu wataala lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada ai wanda suka kyautata shi ne wanda suka ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba su aljanna kuma Allah zai musu ƙari. Me ya ƙarin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu? Sai Ibn Umar ya ce, ai Allah subhanahu wa ta'ala zai karama su da aljanna sannan ƙarin da Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunci shi ne za su rinka ganin Allah subhanahu wa ta'ala sahi da marice sannan ya karanta wannan aya wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira muna fahimta ko sannan haka akwai wasu wasu maganganu dangance da cewa ai Allah su ai ai wujuhun yawma idin na wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ai wasu sai suka yi irin mutazilawa da sauran suka ce ai illan nazuru huna huwa intizar malam inda Allah min thawab ai da aka ce annazur anan shine ai suna jira wai sakamakon da za su samu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa qila wa an suka ce kuma tantaziru amri rabbiha ai suna jiran umarnin ubangiji siya za a yi da su wannan imamul qurtubi ya kawo su amma shi da kanshi imamul qurtubi ya ce wannan maganganun da isai ne masu rauni kwarai sam sam sam ba ma ka hujja da su saboda sun ci karo da abin da ni da abin da yake a cikin alkur'ani da hadisi haka babban malami ibnu kasir shi ma kalashin wannan aya wato yamma jin nazira ila rabbiha nazira yace kai masu imani ranar lahira za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ido da ido ibnu kasir ce kamar yadda hadisi ya zo a cikin bukhari wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ku kinnan za ku ganin ubangijin ku ido da ido muna fahimta yake cewa ya tabbata ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira kamar yadda hadisai suka zo da dama wanda hadisan sun kai haji na tawatir ai mun sha bayani me ake cewa hadisi mutawatir ko a amma ta ko cikin lissafin nan ma mai bayanin shi ake ko so biyu mun ci akwai sabal ahal ko wanda har muka yi bayani da muka zo kan wannan gaba na abin da ya shafi imani da kaddara muka ce wasu na cewa dai hadisai wanda ba su kai haddin tawatir ba ba amfani da su abin da ya shafi babin aqida muka kawo wani risala hujjatu sabal ahad yanzu an ce kubli mo da ina ake dukuna da labari amma ta karatun da aka yi amince ayi final koko yanzu da ina da ina ya tsara wani hoba da cikin masallaci ba ne ke sauri ne ba da amsan nan ba kawai da yana kallon na yan duniya ka a zuwa sarka daga sama ne a sai da shi mara yi ce abu ne tabbatacce yana daga cikin abin da salafus salih magabata suke tabbatar cewa masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya lillazina ahsan husna wa ziyada lallai akwai yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa irin su Abubakar irin su Adil bin Sa'ad irin su Hudayfa irin su Abu Ishaq irin su Abu Musa al-Ash'ari irin su Abdurrahman bin Abi Layla irin su Hassan al-Basri irin su Qatada da wa'antunsu kamar da imam al-qurtubi ya kawo suna cewa lallai masu imani za su ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin alkiyama kamar yadda hadisin ka'ab bin hujra ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa allazina asma husna wa ziyada ai shine annazur ila wajhi rahman tabaraka wa ta'ala ai shine kallo zuwa ga fuska Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai rahama kuma madaukaki haka hallau imam tirmidhi da ibn majah da imam ahmad bin hanbal sun rawaito a cikin musnad din su shine hadisin sahih ko wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya da dalilin ahsan husna wa ziyada sai yake cewa ai idan ha aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta wani mai shila wani mai shela zai yi shela yace ya ku ɗan aljanna akwai wani alkawali da kuke da wurin Allah subhanahu wata'ala da so ni akwai wani bukatu da ke so ni muke so abin da muke so Allah subhanahu wata'ala ya muna ya cika muna ma'aunin mu ya haskaka huskokin mu ya tsiratar da mu daga wuta ya shigar da mu aljanna a yace sai Allah subhanahu wata'ala ya yi hijabi ranan nan za ku ganin Allah subhanahu wata'ala kuma zai zama ba abin da suke son gani ba abin da suke jin daɗin gani irin Allah subhanahu wa ta'ala don malumai sun tabbatar da cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya mahi aljanna daɗi. Mun gane? To wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke akidu ne na ahalin sunna duk wanda bai yi imani da su ba to wannan mutumin bayya daga cikin ahalin sunna kamar yanzu mu'tazila a ba su daga cikin ahalin sunna sun ce ai ba yadda za a yi a ga Allah kenan in an ce ana ganin Allah ranar lahira to an siffanta Allah kenan da shi to an siffanta Allah da wani wuri kenan da za a gani shi a mu mun yarda za a ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira amma gani ne wanda ya dace da Allah shi kadai ba wanda ya sanya ne za a ganin Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan yana daga cikin abin da ne da mu muka kudurce kan cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala masu imani za su gani shi ranar tashin kiyama kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yadda ya ce wasu mutane sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah anna la rabbana yawmal qiyama ya manzon Allah shin za mu ganin ubangiji mu ranar tashin alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuna cutuwa in kuka ga wata a lokacin da yake irin kwana goma sha biyar ha manzo Allah yake kuna cutuwa lokacin da rana ta hito kamar wai kuna cu yanzu misali in wata ya kai kwana goma sha biyar in zaka in ana nuna ma shi sai an ce hihi ta hihi ta ha sai wannan yake kauce in gani duk inda kake in ka daga kai zaka yi ne zaka gani shi in rana ta hito kana kuna wurin ganin ta ha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innakum tarawnahu kadhalika to ku sani irin yadda kuke ganin irin yadda kuke ganin watan nan in ya kai sha biyar da irin yadda kuke ganin ranar yace to haka za ku ganin Allah subhanahu wataala to anan ba ana kusanta Allah subhanahu wataala bane ba da rana muna fahimta sai dai ana kwatanta gani ne da gani mun gane nan misalin na gani ne da gani kenan yadda ake gani ganin kamar yadda ake to haka kenan misalin da mu ne yadda zamu ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah laisa kamithli shay ba a kwatanta Allah subhanahu wa ta'ala da komai mun gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya kara mana imani kuma ya samu daga daga cikin wanda za su dacewa da wannan babban rabo na ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alƙiyam Allah ya ba mu aljanna wadda take alfardau to akwai sauran maganganu na malumai da muka so mu kawo lokaci ya yi duka mun kawo wasu daga cikin harko karatun namu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu babban malami ibn jarir al-qabari kal'aishin wannan aya sai yake cewa su ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ganin Allah subhanahu wata'ala ranar tashin kiyama yake yana daga cikin addini a wurin mu abinda muke bauta Allah subhanahu wata'ala da shi yace abinda muka san da kuma ahlus sunnati wal jama'a kan shi ha shine ɗan aljanna za su ganin ubangijin su ranar tashin alkiyama kamar da hadisai da dama suka zo ingantattu haka maganar ibnu battah da ibnu qayyim al-jawzi da kuma imamu abu ja'far al-tahawi da irin su imam abi dawud irin su ibnu taymiya irin su shek albani irin su usaimin irin su fauzan irin su bin ba su duka akwai maganganun su amma ina kyauta zato insha Allah ta'ala kusan abin da ya kamata a ɗan hidu kan karatun an hidu saboda takaitawa sai mu saurara a nan zuwa sati mai gawa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ko kuma in bayanin ya hito sai mu ketara kan gaba na gaba insha Allah ta'ala abinda muka karanta na dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko ya ji man na manta na so in karanta hallau wannan magana ta abin da ya shahi ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama a cikin sharhu sunna sauran minti na to lokaci zai sauke ne insha Allah ta'ala sati mai zawa sai mu karanta koda nan ne kadai na cikin aqidatu sahawiyya in in ya so sai mu ci gaba abinda muka karanta ne daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana akwai mai tambaya da ɗaya ne ko na biyu Lada ya kamata a shirya a yi nan kan domin kallon balo da film ko ya fi zara ya fi zarko bar malama sai ka samu wani sabi da rishin rabu ya kalla har ya fi zan sakantar ko hassan musulmi ne kuma ha? a shi bai da lokacin nan